أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل bayan haka muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki da ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya ƙara nuna mana wannan lokaci mai albarka a ci gaba da karatunmu na dausayin sunna ɓangaren karatun littafin a tajiridu tsari a ɓangaren a targi wa tarhib min al-hadith sharif na al-hafiz المنذري الله سبحانه وتعالى يساكا مثل الخير ya amfane mu da abubuwan da muke karantawa a ciki yawo muna bakwai ga watan zulkada hijira 1439 daidai da ashirin ga watan julai miladiya dubu biyu da goma sha takwas za mu tashi sabon babi a targib finna bakati fi sabilillah wata jihidul guzati wa khalfihim fi alihim wato babin da zai yi magana a kan kwadaitarwa a cikin ciyarwa saboda Allah da kuma tajihizul guzad wato shirya mayaka a lokacin da za su filin daga da kuma maye musu a iyalansu wato a barwa mutum abin da iyalansa za su yi amfani da shi na rayuwa a ɗau nauyin haka shi kuma ya riga ya tafi ainihin wajen yaƙi domin ɗauka addinin Allah to girman waɗannan abubuwan shine hadisinmu na dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin a cikin wannan littafi na targhib wa tarhib an khuzaimi bin fatikin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man anfaqa nafaqatan fi sabilillah duk wanda ya ciyar da wata nafakawa na wani abun ciyarwa fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah kutibat bi sab'i mi'ati dhi'fin za a rubuta masa linkin wannan abin da ya ciyar sau ɗari bakwai wani hadisi rawahu nasa'i والترمذي نسائي يا رويتوشي ترمذي يا رويتوشي وقال حديث حسن yace kuma hadisi ne kyakkyawa abu ne yabbana abu ne yabbana ma ya rawaito shi fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa wala hakim hakim ma ya rawaito wannan hadisi وقال صحيح الإسناد yace kuma danganansa ingantacci ne wato wani hadisi yana nuna girma da daraja ta duk wani abu da aka ciyar a cikin ɗaukaka addinin Allah mutanen da za su je yaƙi a ɗauki nauyin ba su abinci a ɗauki nauyin ba su abun hawa a ɗauki nauyin ba su kayan yaƙi a ɗauki nauyin ɗaukan nauyinsu ainihin wato a gida wajen iyalansu waɗannan abubuwan duk naira da aka ciyar a cikin wannan to za a linka ta sau ɗari bakwai duk dalar da aka ciyar a cikin wannan to duk dala ɗaya za a linka ta sau ɗari bakwai idan ƙwayar shinkafa aka bayar to za a linka ta sau ɗari bakwai ko me dai aka yi na kuɗi na wani abinci na kaya to za a linka wannan abun sau ɗari bakwai saboda haka magana ce mai girma magana ce mai daraja kwarai da gaske ɗaukan nauyin bayan Allah domin su je ɗaukaka addinin musulunci a wani waje wani hadisi kamar yadda aka ji hadisi ne wato ingantacce nasa'i ya fitar da shi a cikin al-kubra sunan al-kubra mujalladi na shida shafi ɗari biyu da casa'in da hudu da takwas turmuzi ya rubuci hadisin a cikin ingantaccen littafinsa shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da biyar hakim ya ruwaici hadisin a cikin mujallade na biyu shafi casa'in da shida hadisinmu na gaba na dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da ɗaya warawal bazar bazar ya ruwaito wannan hadisi ya ruwaito hadisi shine hadisal isra'i wato warawal bazaru hadisal isra'i bazar ya rawaito hadisin isra'i min tariqin rabi ibn anas ta hanyar rabi'u dan anas an abil aliya daga abil aliya au gairihi ko waninsa ana abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi farasin cha manzo sallallahu alaihi an zo masa da doki yaj'alu kulla khatwin minhu aqsa basarihi yana sanya duk takunsa to iya ganinsa to nan yake ajiye ainihin kafarsa ya shi ne buraka fasara ya tafi da shi wasara ma'ahu jibrilu alaihi salam jibrilu amincin Allah ya tabbata a gare shi ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana kan buraka shi kuma jibrilu yana tare da shi fa'ata ala qaumi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya je wajen wasu mutane yazra'una fi yawmin suna yin shuka a wannan wuni wa yasuduna fi yawmin kuma suna girbe wannan shukar da suka yi a wannan wunin rannan ake shukawa kuma rannan ake girbewa kullama hasadu ada kama kana duk lokacin da suka girbe wannan abin da suka shuka nan sai ya ƙara komawa irin yadda yake faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jibrilu man haulai ya kai jibrilu waɗannan ko su wane ne ne ga su suna yin shuka amma da sun yi shukar jim kaɗan sai shukar ta yi kuma su zo su girbe ta kuma suna girbe ta sai ta ƙara komawa kamar an shuka ta yanzu kuma jim kaɗan sai ta ƙara yi kuma su sare ta su waye waɗannan ya jibril kala sai jibril ya ce ha'ula'il mujahidun fi sabilillah waɗannan ai su ne masu yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah to za a fi lahumul hasanatu bi sab'i mi'ati dhifin su ana linka musu ainihin duk kyakkyawan aikin da suka yi kwaya ɗaya to ana linka shi sau ɗari bakwai ne a lokaci guda wa ma an fa komi shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da suka ciyar na wani abu ko mun kankantarsa ko mun girmansa to Allah yana mayar musu da wannan abin da suka ciyar dan neman ya dara Allah fa zakar al hadith bi tuli sai ya ambata hadisin da tsawansa wani hadisi an yi takharijin sa a baya in an duba lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da tara kuma hadisin ma malamai sun ce yana da ɗan rauni amma an ka kalli abin da yake cikin hadisi da hadisin da ya gabata wanda ingantacce ne to za ka ga kusan abin da yake cikin ta shine ana cewa 'yan mai jihadi ya ciyar da wani abu za a linka masa ɗari bakwai ko kuma aka ce hadisin ingantacce ne waɗannan marwacin duk sun fitar nasa'i ya fitar ya ce ingantacce ne turmuzi ya fitar ya ce ingantacce ne hakim ya fitar ya ce ingantacce ne ina ba da an gane yawwa to kurin bambancin ainihin abubuwan da suka koro amma dai result din abin da yake can shi ne kenan inda mai jihadi ya ciyar da wani abu kwaya daya to za a linka masa linkin wannan abin sau ɗari bakwai wannan ingantacciyar magana ce duk inda aka je aka zo saboda haka kar a yi wasa yan uwa da ƙoƙarin yin aiki domin ɗaukaka addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi hadisin mu na dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da biyu a cikin at-targhib wa tarhib wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara yadda da so kale yace lama nazalat مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يباعف لمن يشاء والله واسع عليم lokacin da wannan aya ta sauka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah saboda Allah a cikin ɗaukaka addinin Allah a tafarkin ɗaukaka addinin Allah ka matsalin habbatin misalinsu kamar ƙwaya ce ƙwaya ɗaya da aka shuka ta ambatat saba'a sanabila wacce ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin bi atuhabbatin kowace zangarniya kwaya daya to tana dauke da kwaya ainihin dari a jikinta wallahu yudha'ifu liman yasha Allah subhanahu wataala yana lillin kamaladan fiye da haka ga wanda ya so domin akwai hadisai da yawa da suka nuna a wajen fassara irin wannan aya cewa ana linka wannan kwaya ɗaya a ba da ainihin zangarniya ɗaya to zangarniya kuma tana ɗauke da kwaya ɗari to a wajen fassara waɗannan wallahu za'ifu liman yasha nan to cewa Allah yana lillinkawa ga wanda ya so to an samu hadisai da yawa cewa kamar wannan da ya gabata din nan cewa ana linkawa zuwa ɗari bakwai ana linkawa har sama da ɗari bakwai har zuwa miliyan ɗaya kamar yadda abu huraira ya roto wani hadisi da yake nuni zuwa haka za ka yi abu kwaya ɗaya in allah ya karba ya gani yakka to za a linka maka ainihin ladan wannan abun miliyan ɗaya ya zo abu huraira ya roto na hadisin ma malamai suna cewa kyakkyawa ne yau da wallahu yudha'ifu liman yasha Allah subhanahu wata'ala yana lillinkawa ga wanda ya so wallahu wasi'un alimun Allah subhanahu wata'ala mai yalwaci ne kuma cikakken masani ne ga dukkan abin da bayi suke aikatawa nan duba suratul baqara aya ta 261 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da aka saukar da wannan aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi zid ummati ya Allah ka kara wa al'umma ta ainihin linkin wannan alkhairu fa nazalat sai aya ta sauka sakamakon wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi sakamakon wannan nema na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sauka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi kadai ana cikawa masu haƙuri ladan ba tare da ana lissafawa ba lissafi kul shi kenan in dai aka ɗoro maka ka yi wani abu na ibada ka yi ko kuma wato kai haƙuri ka yi ko aka hana ka yin wani abu aka ce ba daidai ba ne kar ka yi ka yi haƙuri ba ka yi ba ko aka ce ga wani abu na alkhairi yi ƙoƙari ka yi shi ka yi haƙuri ka yi shi ko kuma wani abu mai nauyi aka ce ainihin ka bashi ka bashi ka yi hakuri ka bashi din ko aka ce ga wani abu mai nauyi ka yi yana da nauyi amma ka yi hakuri ka yi shi din to waɗannan hakura hakuran idan aka samu mutum ya tsarkake zuciya a wajen yin hakurin a wajen yin abin da aka ce ya yin ko a wajen barin abin da aka ce ya barin to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mala'iku ba wata magana a kawun ɗansa to yanzu magana cewa kwaya goma ko magana ɗari ko magana ɗari bakwai ko magana dubu bakwai ko maganar miliyan ɗaya an gane ko ko maganar ainihin mangala mangala ko maganar duro duro ko maganar ainihin kwantena kwantena ko maganar fito fito an gane duk gaba ɗaya duk ya shallake duk waɗannan abubuwa eh idan Allah subhanahu wataala ya ɗauro ma wani abu cewa kai abin yana da nauyi nayi ko na bari kuma ka yadda kayan ko kabarin an gane ko kayan ko kabarin to Allah subhanahu wataala zai baka ainihin lada zai ce mala'iku su rubuta ma'ana mala'iku su rika turawa wato babu lissafi lissafin goma ko ɗari ko dubu ko miliyan ko mangala ko duro ko ko ko kwantena ko wani suto ko babu su kansu mala'iku tira za a yi kurin su rika tura ladar cikin akawun ɗinka babu lissafi lissafin ya wuce su ma a ce sun san ko nawa ne suka lissafa ko suka tura a ciki babu eh hakuri hakuri ba shi da limit na iya abin da za a bayar in dai an yi eh sai dai abu ne mai wuya dama yana da wuya ai dama da an ce ka yi hakuri ai magana ta ainihin mai wahala kwarai da gaske kuwa ta cewa ka yin ko an yi ma ya hakuri ko an bata ma ya hakuri ko ainihin wato an ce ka yi abin yana da wuya ya hakuri ka yi ko bari ka yi hakuri ka bari din to kowanne daga cikin su abu ne mai wahala kwarai da gaske kuwa amma da zaran an daure an yi a shi na magana ta kare da zaran an daure an bari shi na magana ta kare in aka tashi turo maka ainihin sakamakon wannan abin to ba kai ba ba na kusa da kai ba an gane mala'iku ma ba san me aka baka ba ai kaga su suka fi kowa sanin abubuwa da yawa da yawa to su ma ba sa sanin me aka bai mai hakuri ya ce aka sutura kurin kasu lissafa sai ba san tuwa da suka turawa ba to daga hakuri abu ne mai girma kwarai da gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shi mai abu ne mai wuya Allah ya ba mu shi kuma hakuri hawa hawa ne mun a karatukan mu nan mun sha tattabowa su ne na dunkule su a cikin wannan magana da na yi an gane akwai hakuri na yi an gane ko eh na ibada akwai hakuri na bari wani sako akwai hakuri na yi wani alkhairi ne aka ce ka yi wa na kusa da kai ko wani dan uwa ko wani aboki ko wani dangi ko wani makoci ko wani waye da yi masa ainihin alkhairi yayi matsiya yayi matsiya kai kuma aka ce alheri za ka yi mar domin haka annabi Muhammad yake yi sallallahu haka annabi Muhammad yake sallallahu alaihi wasallam an ce wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ata baya saka mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yasfahu sai dai yana rangwame ne yana yafiya sallallahu alaihi wasallam to kai ma haka dai haka za ka yi me haka za ka yi yana baiwa wanda ya hana shi sallallahu alaihi wasallam yana sadar da ainihin zumuncin wanda ya yanke masa sallallahu alaihi wasallam ba ba shi yasa sai da yazo fadar wannan ma sai ke bada a cikin hadisi cewa laysa alwasil bil mukafi'i ko walakin alwasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa sala a ka'idar mu ta musulunci ba mai rama ziyara ba shine mai sada zumunta ba kai mai rama ziyara an zo ma kaje sun zo ma kaje ya zo ma kaje ta zo muku kunje an gane ko sun kawo muku kun kai sun ba ku kun ba su a wannan ba shine ainihin mai sada zumunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce walakin alwasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha cikakken mai sada zumunta a musulunci an gane ko mai koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda an yanke zumuntarsa an kyaba shi shi sai ya bayar in ya samu eh an hana shi shi kuma sai ya bayar an ki zuwa wajen su sai ya je to wannan shine ainihin hakikar mai sada zumunta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wannan shi ma nau'i ne na hakuri eh ha nau'i ne na hakuri eh an yi bata ma an bata ma an bata ma yanzu sauraro ake yi an ka zo kamar yadda wasu suke faɗa wanda da ya masu kan kara in suka tashi za su yi masa kan itace ne ko ai ana faɗar wannan ni wanda wanda wanda ya mun kan kara zan mar kan ice ma'ana wanda ya bata ma wai awa goma wai in ka tashi bata mar awa dubu za ka yi mar kamar shi ne fasara wannan magana ta ta maguzawa ko dan ta maguzawa ce dan maguzanci ne wannan amma maguzanci ne ba hanyar annabi Muhammad bace sallallahu alaihi shi ce aka yi wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ata baya saka mummuna da mummuna lakin ya'fu wa yaslah sai dai yana rangwame ne yana yafewa sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana yin nau'o'i ne na hakuri yana daga nau'in hakuri wani abu ne mara daɗi munan abu ne a musulunci Allah ya ce kar yi annabi ya ce kar yi amma zuciya kuma tana so ta yi wannan abu amma sai ta zancen Allah ta zuba zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kiyin wannan abin da aka ce kar yi din aka gani hakuri to wannan hakurin ma na kar a yin ko ba a yi din ba to shi ma nau'i ne na hakuri kuma in aka tashi sakamako irin wannan ne inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab eh in aka tashi bada ladan shi wannan babu lissafi za ka ja yana sallah in an yi lada kaza ko azumi ana bada da cewa shi ma azumi ana cewa turawa a shi ma yan ka ba abin da yasa ba a gane nawa aka bara azumi an gane ai shi ma hakuri ne na an ce karkaci baka ci ba an ce karka sha baka sha ba an ce karka zuka baka zuka ba an ce karka shaka baka saka ba an ce karka kusanci iyalanka baka kusanta ba ko aka ce karka kalli abin da ba a so ba kalla ba da sauran makamantan irin wannan abubuwa ba shi yasa aka ce shi ma azumin Allah subhanahu wataala ya ce duk aikin dan adam nasa ne ko amma ya ce wa somu li wa ana ajli bihi ai dai ne yake da hakuri ne a cikin zaje za aka faɗi wannan abu saboda haka shi ma azumi ba a gane nawa aka baiwa ainihin mai yin sa shi ma turawa ake kurin babu lissafi amma karatu alkur'ani in gai za a ce maka kaza za a baka kaza za a baka ainihin sadaka in gai za a ce kaza za a baka zakka ma da baka da cewa za a yi kaza za a baka aikin haji ana ba da kaza kaza an ka ciyar a makka za a baka kaza kaza duk wannan linki linki an ka sallah a harbin makka za a baka lada kaza kaza an kai sallah a harbin manzon Allah sallallahu alaihi a masallacin za a baka lada kaza kaza da sauran makamantan su amma hakuri a wannan babu lissafi babu lissafi inna ma yuwaffa sabirun ajruhum bi ghairi hisabi to da hakuri muhimmi ne yan uwa Allah subhanahu wataala ya ba mu shi Allah ya ba mu juriya a wajen ainihin abubuwa wannan aya ta inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisabin suratul zumar aya ta goma kai kuma malamai suka ce amma hadisin a jimlatansa yana da ɗan rauni ibn hibban ya rawaito shi ainihin wato bai haƙima ya rawaito shi a cikin shu'abul iman dan an duba mujalladi na uku sabi 199 an yana nan ma a mujalladi na hudu sabi 36 yawa an duba za a gani ibn hibban ya rawaito shi a mujalladi na goma sabi 505 na fata an gane eh gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu aha hadisin mu na dubu daya da dari takwas da sittin da uku wa anilla hassan ibn ali ibn abi talib an karbo daga Hassan dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara yarda da shi wa Abi Dardai an karbo daga Abi Dardai wa Abi Hurairata an karbo daga Abi Huraira wa Abi Umamata al-Bahili an karbo daga Abi Umamata al-Bahili wa Abdullah ibn Amr an karbo daga Abdullah dan Amr wa Jabir bin Abdullah an karbo daga Jabir dan Abdullah وعمران بن حسين an karbo daga Imran dan Hussein radiyallahu anhum Allah ya kara yadda a gare su baki da waɗannan sahabban gaba ɗaya su ji sun roto wani hadisi kulluhum yuhaddithu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ɗaya suna zantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala ta manzon Allah man arsala nafaqatan fi sabilillah wanda ya aika wani abin ciyarwa a cikin ɗaukaka addinin Allah wa kama fi baitihi kuma shi ya zauna a gidansa bai je ba falahu bi kulli dirhamin sab'u mi'ati dirhamin wato shi bai je filin daga ba amma da za a tafi filin dagar to ya aika wani abu kwanan abinci alkama gero dawa masara sha'ir ya ba da dirhami dubu cewa a taimakawa rundunar da ta tafi yaƙi shi ba zai samu zuwa ba amma ga gudunmawar sanan ta kuɗi a wajen wannan ainihin jihadin to wanda ya ba da wannan na faƙar shi yana zaune a gida bai je ba to za a ba shi linkin kowane abu da ya bayar linki 700 kamar da ya gabata ne wa man gaza bi nafsihi fi sabilillah wanda ya yaki da kansa saboda Allah wato ya je filin dagar da kansa wa aqama fi baitihi ha wa anfaqa fi wajhihi zalika kuma ya ciyar da wannan abin da aka ambata din nan ya ciyar da shi akan kansa to falahu bi kulli dirhamin sab'u mi'ati alf dirhamin kowane dirhami za a linka masa sau dubu ɗari bakwai dirhami dubu ɗari bakwai wato in ya aika dirhami dari bakwai amma wannan kudin da zai aika din to yanzu sai ya rike shi a matsayin guzurinsa kuma shi da kansa kuma ya tafi filin dagar ya je ya buga an gane ko kaga bi kenan e jahidu bi amwalihim wa anfusihim kenan e jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi yakin da dukiyarsu kuma da kansu to wanda yawan nan to za a linka masa dubu ɗari bakwai la ilaha illallah eh dubu ɗari bakwai ثم تلا هذه الآية سنة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكرم توانا آية والله يباعف لمن يشاء Allah yana lillinkawa ma ga wanda ya so fiye da wannan abin da muka faɗa dubu ɗari bakwai in kaga girman abin ko kaga yawan abin ko kaga faɗin abin to amma ana ma linkawa sama da haka eh ana ma linkawa sama da haka suratul baqara aya 261 duk da cewa malamai sun hadisi yana da rauni ibn majah ya rawaice shi daga khalil dan abdullah wallahi hadurini fihi jurhun amma shi malam malam munziri yace malamai sun ce hadisin yana da rauni amma ni akan kaina ai iya binciken da nayi iya sanin da nayi wa ainihin rijalul hadis to shi wannan ainihin wato wanda aka ce ta dalilinsa hadisin ya yi rauni to ni a iya bincina har yanzu da na rubuta wannan hadisi a wannan littafi to su kansa an gane ko abin da zai soke shi ya zama hadisin ya yi rauni to ni bai halarta mun ba har yanzu kaji adalci na karatuwa ko da da akwai din bai ce babu ba amma shi a iya bincikensa wannan abin bai zo masa ba yanzu bai zo masa ba ولا عدالة عن الحسن عنهم أين ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن عن عمران فقط وذاك وانا أين هي واتو وحديثي كنجي إلن أبن دا يقنصا قال الحافظ ولا حافظ يشي ولا حسن أبدي مي كو لم يسمع والحسن وتو حسن حسن حسن دان علي لم يسمع من عمران abin da na kiyaye cewa Hassan dan Aliyu bai ji wannan hadisi ko ma wani hadisi ni a iya sani na bai ji shi daga wajen Imran dan Hussein ba wato bai ji karatu a wajen Imran dan Hussein ba ina fata an gane wato shi Hassan kun sani yana daga cikin kanana sahabbai yana cikin kananan sahabbai yawa yana daga cikin yaran sahabbai imran bin husayn shi kowa ka iya cewa yana daga cikin manya ko kuma sama da hasan din ne yau wato an rawaito shi hasan dan aliyu cewa ya rawaita ne daga imran dan husayn to shi malam hafizul munziri ya ce a iya binciken da ya yi hassan ɗan aliyu ɗan abi talib bai ji karatu a wajen imran ɗan hussein ba dan wa kuna da ake fita da karatu ka ko aha inda ha eh yawa yace wala min min min ibn amr kuma bai ji karatu daga wajen abdullahi dan amr dan as ba wa qala al-hakim hakim yace أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من إمران أما حاكم ما لم حاكم أبو عبد الله أن كان يكون مستدرك ya ce aksaru mashayikhina ni binciken da ni kuma mafi yawan malaman mu mafi yawan shehun nan da muka karbi karatu a wajen su sun tafi ala anna al-hasana abza cewa hasan dan aliyu dan abi talib dan uwa kuna jigo cewa sami'a min imran ya yi hadisi daga wajen imran dan usayd kun ji yadda karatu ka sake tafiya intaha wannan magana ta kare wal jumhur shi dai malam munziri ya ce amma mafi yawan malamai sun tafi ala annahu lam yasma min abi hurairata aida mafi yawan malamai sun tafi akan cewa hassan dan husaini hassan dan aliyu dan abi talib bai ji hadisi daga wajen abu huraira ba bai ji hadisi daga wajen abu huraira ba وقد سمع من غيرهم أما كما يجد غوان مدنا والله أعلم الله شيني مثلا kun je da zai abubuwa su ko mai yiwuwa saboda shi abu huraira kun san bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi tafiye tafiye an tura shi wasu wurare har ya zama gwamna a wani waje an fahimta mai yawa in ka bi sarsarar in ka bi danganan waɗannan abubuwa su suka janyo wato bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya zauna ne gaba ɗaya a Madina ba ai an gane har ya zama gona a wani waje an gane an cire shi daga gonan a wani wajen ya dawo daga baya kuma lokaci zuwa lokaci an rika naɗa shi rikon gwamna har ila yau kaga wanda yake cikin wannan ta su ko su hakan a lokacin ne suka taso an gane kuma ma har babansu ali dan abi talib Allah ya kara yarda da shi shi ma wani lokaci ya zo bai zauna a madina ba a ina ba ta bai ni to waɗannan abubuwa in ka tattara su a ƙa'ida ta karatu to za ta baka wannan magana da mafi yawan malamai suka faɗa cewa Hassan dan Aliyu dan Abi Talib bai karɓi karatu daga wajen Abu Huraira ba eh saboda bai zauna ba a Madina su ma ƙarshe su ma ba zauna a Madinan ba eh to kaga kuwa ba sai ka zauna da mutum za ka karɓi karatu a wajen ba saboda haka ainihin an je wannan babu babu damuwa to haka suke bibiyar karatu in ana so a fitar ba kullum haka nan kullum kamar yadda yanzu kana gaya wa yaro karatu ka gaya wa mutum karatu da ka gaya wa mutum hadisi sai ce wai to me matsayin hadisi kaji fa sai ka kawo masa karatun larabci sadara daya babu wasali sadara daya babu wasali wallahi ba zai karanta daidai ba sai ya hambari su bai hito goma sha biyar a wannan sadara an fahimce da ko amma wai wanda bai iya karanta sadara ɗaya ta larabci lafiya kalo ba wasali ba sai ya hambari can ya bantare can ya mangare can ya sauki can an gane ya yi muhan gurba a can to wai shi ne kuma wai za ka zo ka gaya masa annabi muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam amma kuma wai ya rika tambaya ko wai me matsayin hadisi me matsayin hadisi wa hadisin ya inganta bare ma ta shirme ana karanta bukhari ake karantawa karara bukhari ba sahihul bukhari ake karantawa karara shi ake da ana fassarawa kuma malaman duniya sun yi bayani ana ƙara ana karanta ƙarin bayanin nasu wayo ne wayo wayo wayo lokaci wayo wayo to nan hadisin wayo inganta la ilaha illallah wa rasulullah kaza ana wasa da ilimi yanzu wallahi ana wasa da addinin musulunci wallahi kuma wasu wasu munanan mutane ne da sunan addinin suka zo suka kawo wannan wasa a addinin kun ba aka ba wanda bai sani ba aikinsa ya ji bai isa ya sa baki a cikin zanen karatu ba Allah sauke wallahu alam Allah shine masani hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da hudu an mu'azi bin jabal an karɓo daga mu'azi dan jabal radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce duba liman aksara fil jihad duba liman aksara fil jihad fi sabilillah farin ciki ya tabbata da dukkan mutumin da ya yawaita jihadi a cikin ɗaukaka addinin Allah min zikirillah wato a cikin jihadin ya yawaita min zikirillah an gane wato ba iya jihadin kurin ba wato yana jihadin kuma yana yawan zikiri Allah ga wato yana jihadin kuma yana yawaita zikiri wato ga ladan jihadin kuma ga ladan yawan zikiri zikirin kuma sosai ba ganin shi ma wata rigima ce mai zaman kanta mutane an ce musu an yi zikiri ko ana zikiri ko a yi zikiri an gane ko sai mutane su ta rigimar wai zikirin in ka bayyana zikirin la ilaha illallah ne ma'ana zikirin wai ana ta rigimar wai wai a ina aka rawaito cewa la ilaha illallah aka ce wannan rigima wannan rigima ta mutane da yawa take bayan mu abin da ya zama ke faɗa wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine faɗa a hadisi ingantacce a hadisi ingantacce wanda babu suka a cikinsa yace afdalu zikiri la ilaha illallah kuna jira yan wa afdalu zikiri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah subhanallah zikiri ne la hawla wala quwwata zikiri ne bismillahir rahmanir rahim zikiri ne hasbunallahu wa ni'mal wakil zikiri ne ina fata an gane yanwa duk waɗannan zikirai ne a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi shi ma ana sa shi a cikin zikiri ne amma a dunkule to amma in an zo warewa to zikirin da ya fi kowanne zikiri mabibicin zikiri idi asadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhi la yantiqu anil hawa wanda baya furici da son zuciya in huwa illa wahayun yuha duk abin da ya faɗa wahayi aka yi baraka ce faɗi zai faɗa ko za ka so ko ba za ka so ba ko za ka gane ko ba za ka gane ba ko za ka karba ko ba za ka karba ba annabi Muhammad zai faɗa daga mu kuma su kuma malamai da an faɗa su kuma za su ɗauko za su faɗa ko ba ga wani mu kuma almajiran su ba wata wata muna jin sun faɗa muna karɓo sun faɗa mu ma za mu faɗa ko za a so ko ba za a so ba ko za a ji daɗi ko ba za a ji daɗi ba a sai mun faɗa Allah ya faɗa annabi ya faɗa a zan faɗa faɗa billahi lazi ko me zaka ko me zaka yi bana wani sauraron ka zan faɗa saboda ga afdalu zikri la ilaha illa Allah afdalu zikri la ilaha illa Allah wa afdalu du'a'i alhamdulillah kun ga hadisin nan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله zikirin da ya fi kowane zikiri a cikin zikirai gaba daya ita ce faɗar kalmar la ilaha illallah wa afdalud du'a'i mafificiyar addu'a ko alhamdulillah wannan hadisin Tirmidhi ya rawaita shi daga Jabir dan Abdullah Allah ya ƙara yadda da shi kuma yace aka ce hadisun sahihun hadisi ne ingantacce ya yan uwa ashe kaga idan an yi magana zikiri a dunkule gaba daya to shikenan haduna Allah zikiri ce bismillahir rahmanir rahim zikiri ce la hawla wala quwwata illa billah zikiri ce an gane ko subhanallahi walhamdulillahi zikiri ce ina fata an gane duka sunan dai la hawla wala quwwata illa billah zikiri ne amma in an ce to kuma a ware me zikiri ainihin zikiri ina fata an gane to ko ka so ko ka ki sai ka faɗi wannan magana ta annabi Muhammad sai da zuwa a fadolin zikiri to zikirin da ya bi kowanne zikiri girma zikirin da ya bi kowanne zikiri daraja zikirin da ya bi kowanne zikiri ɗaukaka shine faɗin kalmar la ilaha illallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya gaga da ya zo faɗar cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda karshen rayuwarsa karshen rayuwarsa ya zama furcinsa na karshe abin da aka ji a wajensa ya fito kalmar la ilaha illallah shikenan da kal janna a shiga aljanna bai ce man kana akhir kalamihi hasbunallah ko ko haka yawa ba zikiri ba ce bai ce man kana akhir kalamihi bismillahir rahmanir rahim ba ba zikiri ba ce man gana akar kalamihi la hawla wala quwwata illa billah haka ya fada ba kai fada ba ba kai fada ba man man gana akar kalamihi subhanallah ba kai fada ba man zala sai zama cewa man kana akar kalamihi la ilaha illa allah dakhal janna ya shiga aljanna ya gama yau daga da zaran iyali sun ji babansu ko babansu ko kaninsu ko ɗansu ko ɗan uwa da ya zo mutuwa ƙarshen kalmarsa aka ji ya faɗi la ilaha illallah sai ku taya su murna ku yi musu barka barka baba ya cika da imani ya'yan uwa saboda haka wallahi wallahi mu tsaya mu yi karatu mu fahimci karatu mu kwakwafin karatu ba kurin musu za mu yi haka nan kurin ashwa'iyyar a makaranta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare imanu yawwa aha da yake na yawwa ce tuba liman akthara bil jihadi fi sabilillah min zikrillah wannan zikri ya tabbata ga wanda a cikin jihadinsa ya je jihadi kuma ya yawaita zikiri a cikin wannan jihadin ni sai in fassara ya yawaita faɗin la ilaha illallah a wajen ainihin jihadi yawwa in ka ga na cire da kalmar la ilaha illallah sai na samu wani hadisin da ya cire min zikirin ba la ilaha illallah ake nufi ba kaza ake nufi shikenan wannan sai sai in cire ta sai in sa wanda aka faɗa din amma in zikirin la kurin aka faɗa karara an gane to ina da yanci kana da yanci ka ɗauko kalmar la ilaha illallah ka ce a wajen jihadin ya yawaita faɗan la ilaha illallah yawwa kaza saboda rashin karatu wasu su yanzu da an ji wasu mutane suna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah suna zikiri waɗanda ba su da hankali waɗanda ba san daga ina suke ina suke ina suka sa gaba ba sai su ce ga mahaukatancen sun fara wallahi haka ake faɗa ga mahaukatancen sun fara wa yake la ilaha illallah a fili wa yake ambatan wa yake kira sunan Allah a fili ka kira sunan ubanka a fili haka suke cewa wai duk wannan duk mun ji wannan akon mu zai kira sunan ubansa a fili la ilaha illallah da ba uban wani ya isa a kira ta a fili Allah ne ya cancanci a kira ta a fili shi kadai la ilaha illallah da ka kula da wannan yanwa eh Allah subhanahu wataala ya bamu fahimta ya bamu ganewa saboda haka wanda ya yawaita yawan la ilaha illallah a filin daga to duba lahu farin ciki ya tafi da gare su fa inna lahu bi kulli kalimatin sab'ina alf hasanatin saboda shi sakamakon kowace kalma da ya faɗa la ilaha illallah din nan to za a ba shi ainihin hasana guda dubu saba'in a filin daga kullu hasanatin minha asharu adhafin kuma kowace hasana din nan to za a linka ta kuma goma kaza Allah ba ya kyauta kwaya ɗaya tal alhasanatu bi ashari amsalha ma alladhi lahu inda lahi min almazid tare da kuma abin da yake da shi a wajen Allah na ƙari na daɗi daɗin kuma Allah shi ya san abin da zai bayar ko bayan ka shiga aljanna kuma lillazina ahsanul husna wa ziyada kuma ƙari sai abin da ka gani eh kuma bayan ka shiga aljannar ma a a ƙara ziyada shine ganin Allah an ce yafi ganin yafi aljanna daɗi ko ganin Allah yafi yafi aljanna daɗi yafi matan aljanna daɗi yafi abincin aljanna daɗi ya fi kayan shaƙa na daɗi a aljanna ya fi dukkanin Allah ɗan aka ga Allah a aljannar to gaba ɗaya ma duk daɗin aljanna mantawa ake yi shi bayan saunan na'ima idan ra'ahu fa ya khusrana ahlal i'tizali suna mantawa da dukkan daɗin aljanna in suka ga Allah subhanahu wataala ya tabewar waɗanda suka ce ba za ga Allah ba Allah ya tsare mu da su kila ya rasulallah sai aka ce ya manzan Allah annafaqatu to me matsayin kuma ciyarwa me matsayin ciyarwa ya rasulullah a filin daga din faqala mu'adh sai mu'adh yace kalla fahamuka na ga alamar fahimtar ka tayi karanci yake gayawa wanda ainihin yake tambayarsa إنما ذاك إذا أنفقوها وهم مقيمون في أهليهم غير غزاة وانت لا دن جزاء سامو to an nafaqatu ala qadar zalika to ciyarwa daidai gwargwadon wannan abin da aka faɗa kala abdurrahman to sai abdurrahman ya ce fa qultu li mu'adh sai na ce wa mu'adh ah to inna man nafaqatu bi sab'i mi'ati dhibin to ciyarwa za a bada linki 700 fa kala mu'adh sai mu'adh ya ce kallafa muka na ga fahimtar ka ta yi karanci inna ma za ka iza an faƙo wannan fa in suka ciyar wahun muƙimu na fi a halihim gaira guzatu in suka ciyar su suna zaune a gida ba su je filin dagar ba shine ake ba su wannan ba an gane ko suka ciyar ba su je filin daga ba wato masu jihadin suka ba su kudin su su tafi jihadin amma su suna gida shi ne za a ba su wannan fa idza gazaw wa anfaqu amma idan suka je suka yi yaki kuma suka ciyar خبأ الله له من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد والله zai ajiye musu na rahamarsa a cikin taskokinsa taskokin rahamarsa abinda ilimin bayi ya yanke gaba da riskarsa an gane yan uwa idan shi bayan ga dukiyar ya fitar kuma ya je jihadin to ba magana dubu ɗari kaza dubu ɗari kaza ake ba yanzu babu wannan ya ba da kansa kuma ya ba da dukiyarsa ya je filin daga to shi wannan kadai ainihin wato Allah subhanahu wata'ala khabba'a lahum khabba'a Allahu lahum Allah ya boye musu min khaza'in rahmatihi daga taskokin rahmatsa ma yanqati'u anhu ilmul ibad abinda ilimin bayi ya yanke gabanin su riski mai Allah zai basu ya fita wato abinda Allah zai basu ya wuce ilimin bayi wallahu yudha'ifu eh inma yuwa sabirun ajran bi ghairi hisab kamar wannan yana fassara wacce aya eh inda har mutum ya hakuri da san dukiya kuma ya hakuri da san jikinsa ya hakuri da san lafiyarsa ya hakuri da san ransa ma domin duk wanda ya je filin daga ai komai zai iya faruwa zaka iya rasa dukiyar zaka iya rasa lafiya zaka iya rasa kanka zaka iya rasa ranka zaka iya rasa komai naka ko ka rasa wata gaba daga gabobinka gaba daya ko to to to ai kaga ka duk rukunan hakuri ai ka gama to tunda kai ma ka gama dukkan rukunan hakuri ka baiwa Allah kanka da dukiyarka da lafiyarka da ranka da komai to ai kuma shikenan Allah shi kuma to to in bai ma irin wannan ba ma ai kaga bai cika Allah ba to cikarsa Allah to tunda kai masa haka to shi kuma zai baka abin da hankalin bayi ba wai kai ba hankalin bayinsa gaba ɗaya ba zai iya riskar abin da zai baka ba ina fata an gane bayan kuma hadda mala'iku ba ai kun gane karatu bayan hadda mala'iku tunda an ce za a ce su tura ne kurum su ma ba san me suka tura a cikin ainihin akawun din ba inna ma yuwa fasabirun ajrahu bi gari hisab saboda haka wasifatuhum fa'ulaika hizbullah sifar waɗannan bayi dai waɗanda sun ba da dukiyarsu sun je filin daga kuma gaba ɗaya to sifar waɗannan mutanen a kiran wasu bayi ne na Allah ulaika hizbullah ainihin mutane ne na musamman na Allah wa hizbullah humul galibun su kuma bayan Allah irin waɗannan to a cikin komai su suke da rinjaye su ne da rinjaye a wajen yakin in an je ko an kashe su ko su kashe su ne da rinjaye su ne da rinjaye a wajen duk wanda ba irin su ba to sai sun rinjaye su abin a cikin abin da suka samu an gane wata ma'ana da ita ko duk wanda ba irin su ba to sai sun rinjaye shi a cikin irin abin da suka samu abin da suka samu sai yarin jayi na kowa matsayin da suka samu sai yarin jayi matsayin kowa a wajen Allah subhanahu wataala bayi ne na Allah na musamman eh humul galibuna dabarani ya rawaito na hadisi Abdul Kabir وفي إسناده راو لم يسمى أما أشكر دعنا نسا أكوي وني مروايا وند با أم بتشي با أي إيرو أنا كума ينا سهاديس يزما أنا هين لنا دلوي yana da ɗan rauni da barani ya roci hadisin fil kabir a cikin babban littafin sa mujalladi na ashirin sha biyu na saba'in da bakwai aha hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da biyar ba wancan alif wannan kuma ba ورواه ابن هبان في صحيح لفظه من جهز غاليا في سبيل الله لفظ انت من قال صلى الله عليه وسلم وند يشريع غافيا ما يأتي في سبيل الله أتكين تفركين لو كادين الله wani ne za shi filin daga sai ka shirya doki da kayan dokin da kayan yaki na dokin da kayan abincin dokin da kayan wanda zai ci zai hau dokin abin da zai ci da abin da zai bari a wajen iyalansa shine tajhir tajhir ka shirya mayaki da duk bukatarsa gaba daya au khalafahu fi ahlihi ko kuma ba shi ka shirya a wurin ya tafi filin daga ba a'a shi akwai wanda ya shirya ce tafi filin daga amma kai iyalansa ka ɗau nauyin rayuwarsu a gida duk abin da suke bukata za ka ba su har ya dawo shine khalafahu fi alihi to wanda ya ɗayan binnan kowanne ne an gane ko kataba Allah lahu misla ajrihi Allah zai rubuta masa misalin ladansa wato ladan wanda ya je filin dagar yakin duk da ya yi duk abin da ya samu na lada to kai da ka ɗauki nauyinsa ya je in an ba shi miliyan goma na lada kai ma miliyan goma za a baka in kuma iyalansa ka ɗauki nauyinsu sai aka ba shi miliyan goma na lada to kai ma da ka ɗauki nauyin iyalansa an gane ko ka ciyar da su ka shayar da su ka ba su abin da suke bukata na rayuwa mijin su ya tafi ainihin filin daga to yadda aka ba shi miliyan goma a filin daga to kai ma za a baka miliyan goma saboda ka ɗauki nauyin abincin iyalansa shi da ya tafi filin daga dan wa kun ji wannan hatta innahu la yanqusu min ajril gazi shay'un har irin lamarin Allah yadda taskarsa take wannan abin da aka ɗauka na lada miliyan goma da aka baiwa mai jihadi a filin daga aka ce kuma za a baiwa wanda ya bashi guziri miliyan goma na lada ko wanda ya ɗauki nauyin iyalansa za a bashi miliyan goma na lada wannan bai hana wato ba zai sa cewa sai an tsakuro ladan shi mujahidin ba eh sai an tawaye masa ladansa sannan za a yi karo karo ainihin ko kuma a baku ko kai kuma a baka ba haka Allah yake ba taskar Allah ba irin ta dan adam bace dan adam in ya ajiye goma in ya dauki tara saura nawa saura daya to taskar Allah ba haka take ba ita ana ɗibanta ne tana karuwa ana ɗimanta na tana karuwa don an ɗebi miliyan dubu ɗari an bayo wanda ya je jihadi an ɗauki miliyan dubu ɗari an bayo wanda ya bashi ainihin guziri na tafiya jihadi an ɗauki miliyan dubu ɗari an baiwa wanda ya baiwa matarsa abinci to tuskar Allah tana nan yadda take eh tuskar Allah tana nan yadda take ba da ta waya eh kaji aikin Allah yadda yake mana Allah subhanahu wataala ba mu ikon aikatawa wani hadisi ibn waja ya rawace shi ibn waja ya rawace shi an gani ko ya kai mun tsallake wani o eh din muka tsallake ma shi to to mu je eh din sai mu koma mai bidin na gani yanzu an gane ko ibn majah ya rawaita hadisin bi nahwi ibn hibbana kamar yadda ibn hibbana ya rawaito shi shine na saman da zamu koma makaranta lam yadhkur khalafahu fi ahlihi sai dai shi bai ambaci cewa ya maye masa iyalinsa ba wanda ya shirya mayaƙi daga filin daga shine da wannan a riwayar ibnu majah amma a riwayar ibnu hibbana babu ainihin wa khalafahu fi ahlihi to shine riwayar ibn hibana ga ta can ibn hibana fi sahihi wa labadu man jahaza ghaziyan fi sabilillah wanda ya shirya mai jihadi domin dauka addinin Allah ya tafi filin daga au khalafahu fi ahlihi ko kuma ya maye masa a iyalinsa kataballahu lahu mithla ajrihi Allah zai rubuta masa ainihin misalin ladansa ha na kar kuma abu eh wa man man da hada gafiya fi sabilillah wanda ya shirya mai jihadi domin dauka addinin Allah fa kada gaza shi ma za a bashi ladan kamar yayi jihadi wa man ghalaba gafiya wanda ya mayewa mai jihadi fi alihi a iyalansa bi khairin da alkhairi ya ba su ci ya ba su sha ya ba su kayan sawa fa kada gaza shi ma za a rubuta masa kamar yayi jihadi wani hadisi bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i duk sun rawaito shi ai an gani ko to shi kuma sai wannan din na biyu din majahaza gadiyan fi sabilillah wanda ya shirya mai jihadi domin dauka addinin Allah au khalafahu fi ali ko ya maye masa a iyalinsa كتب الله له مثل أجره الله ذي باش لادا كبر مثال لادا حتى إنه لا ينقص من أجر الغادي شيء هذا يا زما الله بلي توي كومي دغ لادا أين يوم wannan mai jihadin ba رواه ابن ماجه بناو ابن هبانا كما يجي نفر لم يذكر في خلفه في أهله الله سبحانه وتعالى يتمكيم أو جمع أن أبو بوا wannan shine karatun mu nake kallon anan za mu tsaya na ga malam ibrahim ya kawo abin nan ko haka yi yan kwafi ne ma ibrahim na na ce yan kwafi ne haka yi to eh ai kyau ashe ma na wannan aka samu kenan ko ko wannan a wannan ba na bane ni ni bugu na Ina bugun mai na gaba.
eh ka je ka samu jiki na wadda ba Na ga ba na da yake. Dan Allah ta biyan na ma Allah sana da shi.
sai aka gano shi Ni mana. Ana annabi ne maka bayani maka eh ka da faɗa kawo sa da yawa.
eh yawa da yawa kwarai Eh.
haka yake ka dai littafin da na ga muku da littafin da na ga muku kwarai eh wanda kace ka dauko shi a computer shi ne Imam Ibrahim shi ko ya samu shi kwarai ko ashe lokacin bayan mun buga din ka an samu asalin littafin ka gan shi wannan muhimmi ne eh ba ba ba ba ki a same shi ba eh